wasallam daga manzo zuwa madina shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da shida sannan sha biyu ga wata na ɗaya dubu biyu da ashirin da biyar a wannan masallaci mai albarka mai suna masjid mus'abun umair a ci gaba da darasin littafin alfasol hamawiya wanda babban malami shekul islam shine a sheikh ahmad ibn abdulhalim ibn samiyyat al-harrani thumma dimashqi wanda shi malamin da ya rubuta littafin IH 661 ya rasu 728 Allah subhanahu wataala ya jikan shi da rahama littafin yana tattaunawa ne akan tabbatar ma Allah subhanahu wataala abubuwan da Allah subhanahu wataala ya tabbatar na siffofin zatin shi ko kuma manzan shi ya tabbatar mushi tare da ambata dalilai na alkur'ani da sunna da kuma maganganu na magabata waɗanda suke na gari Allah subhanahu wata'ala ya tsinsu da rama Allah sa abin da za mu ji ya zamanto sababin da zai ƙara mana kusanci da Allah da kuma girman Ubangiji subhanahu wata'ala mun tsaya a cikin inda shekul islam yake kira zo maganganu na malaman da suka gabata na yankuna da ɓangarora waɗanda suke mabambanta musamman ma waɗanda suke an samu sabani da su a wani ɓangare daga ɓangare wanda yake na imma tauhidi imma kuma wani ɓangare daga ɓangarora waɗanda suke na kuru'a misali ya nakalto mana maganganu daga jagororin sufaye a inda aka dace da su wajen tabbatar ma Allah subhanahu wata'ala abinda Allah tabbatar ma kan shi ya dinga nakalto mana maganganu na jagororin ulama'ul kalam mutakallimuna wanda suka shagaltu da ilmul kalam suka dinga gabatar da hankali akan nafsi su ma mana ya dinga nakalto mana maganganunsu a inda suka dace ma daidai nakali wanda muka wuce da shi na kusa-kusa shine nakali na abul hassan ne na kina alkazi abubakar muhammadu bin tayyib albafillani rahimahullahu ta'ala shi ne nakali na ƙarshe wanda ma ya kawo mana wanda har ma a ƙarshe-ƙarshe sai ya ambata irin yadda na baya-baya suka saba ma wanda suka gabace su na ilmul kalam a ƙa'ida in ka ce kana nasabtuwa kana dangantuwa zuwa ga shakuwa ne to kaga ya kamata a ce matafiyar shakuwa nan ita ce matafiyarka amma mutum ya ce yana tare da abul hassan al'ash'ari to kuma sai abul hassan al'ash'ari ya tarajuyi shi kuma sai bai tarajuyi ba mutum ya yana tare da alƙazi abubakar albaƙillani to sai abubakar albaƙillani ya tabbatar da abu shi kuma sai ce a a nan bai tare da shi kaga wannan ɗabi'a ce wanda aka sani da ita yahudawa su ne waɗanda da zaran ka saba ma abin da yake bin san ransu to kawai daga nan sai su watsar da kai ba ɗabi'a ba ce ta musulmin kirki kana tare da mutum amma da yayi wani abin da abin ranka ya saba ma ba wai ka'ida ba ba addini bai saba ba a ya saba ma san ranka ne kawai sai ka zage shi ka watsa shi to wannan ɗabi'a ce ta Yahudawa Allah kare mu shi yasa Allah subhanahu wataala yace yana daga halin so idza qila lahum aminu bima anzala Allah a duk lokacin da za a ce musu ku ba da gaskiya da abin da Allah ya sabkar qalu nu'minu bima unzila alaina sai ce a mu dai muna ba da gaskiya da abin da aka sabkar mana ya ishe mu wa yakfuruna bima wara'ahu sai su kafirce ma duk abin da yake koma da bayan abin da aka sabkar musu abin da yake bayan littafin alhali kuma huwa al-haqqu musaddiqan lima ma'ahu littafin da yazo alqur'ani wanda yazo bayan as-taura gaskiya ne kuma yana gaskata ma a saura da injila sai Allah ya ce to kul falima taqtuluna anbiya Allah shikenan tun da kun ce ku kuna tare da waɗancan littattafai naku littattafan da annabi musa alaihi salam aka ba shi na asaura ko annabi isa to menene yasa ta fasulun an biya Allah kuke kashe annabawan Allah a cikin lissahin ne aka umarce ku kuka kashe annabi haya annabi zakariya yankurin kashe annabi isa sau da haka kaga kenan ɗabi'a ce ta yahudu iri-irin waɗannan abubuwa shi ne malam sai kwatanta su wanda suka zo na baya-baya daga sufaye daga ulama'ul kalam daga ash'ariya za ka samu cewa sun raba hanya da magabatansu saboda magabatan sufaye suna kan tafarki wanda yake dokar a bangaren tauhidi na asma wa sifat ash'ariya wanda suke ɗaliban abu hasan ash'ari suna kan tafarki wanda yake miƙaƙƙe mai kyau ɗalibai irin na ragowar wanda suke ulama'ul kalam duk suna kan tafarki wanda yake mai kyau sai ma ne cewa kazalika qala abul ma'ali al-juwayni fi kitabi ar-risalati an-nizamiyya na'am ها نعم نعم يوا هكذا وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية اختلفت مصالح العلماء في هذه الظواهر فرأى بعضهم تأويلها والتزم ذلك في آي الكتاب وما يسه من السنن وما ذهب أئمة السلف إلى الانكفاف عن التأويل ما ليس وكذلك قال أبو المعالي الجويني كما ردي هكا مال أبو المعالي أبو المعالي الجويني شيما مكة والشاكا يفدي أبو المعالي الجويني شيني عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني الشافعي هكذا الجويني nisba ce zuwa ga wani ƙauye daga ƙauyuka na Naisabu shi yasa baban nashi Abdullahi ibn Yusuf ana ce mai aljuwaini shi ma hakan ce mai aljuwaini amma shi yafi shahara shi wannan kenan alqazi Abdul Malik ibn Abdullahi ibn Yusuf aljuwaini wanda ake ma laqabi da Imam al-Haramain saboda makwabtaka ne da da harami na Makka a Shafi'i yana bin mazhabi na shafi'iyya bangaren kenan furu'a yayin fice da imamul haramain malami ne wanda yake tabbataccen malami shine ya rubuta wannan littafi na alwarqat na usulul fiqh ga wanda suke mubtadi'ai yana da rubuce rubuce masu amfanarwa ya tashi a hannun ma'ahin shi ma'ahin nashi Abdullahi bin Yusuf malami ne daga malamai da suke kira zuwa ga sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma ya yi ɗalibta wajen malamin shi ya samu suna ma'ana wajen ma'ayin shi ma'ayin shi aka ce ahlus sunna ne amma shi ya zamiya ta ɗauke shi sai zama to kenan bai bi hanyar ma'ayin shi wannan kuma ba abin mamaki ba ne baka annabi Yusuf annabi Nuhu alaihi salam da ɗan shi kaga kana samun haka ma yana kan turba wanda suke tsare ne kuma ka samu da ya kauce ma hanya wacce take tsare ne mutum ne wanda yake kira ma'ahin shi akan tafarki da sunna kuma yana da ma rubuce-rubuce da wanda ake amfanuwa da su kuma mutum ne wanda yake tsayuwa akan sana'a Allah subhanahu wata'ala hore mishi khattat ne yakan nasa na littattafai yakan rubutu yakan abubuwa na ayyuka hannun shi da yake samun halaliya kuma ya lazumta ma kan shi ba zai ciyar da iyalin shi ba sai da dukiya wadda take ta halal dan saboda ya zama to sun saman mai tsarkakakkiyar zuriya wal baladu tayyibu yakhruju nabatuhu bi idhni rabbi wallazi khabutha la yakhruju la yakhruju illa nakida saboda haka ya lazumta ma kan shi dole ta hanyar halak dan samun zuriya wadda take kenan tsarkakakkiya hakan kuma yake tafa fuska wani lokaci abul ma'ali yana jariri lokacin ana shayar da shi sai bai wani makwabta kaga shi ya nazarta ma kanshi yana taka tsantsa to amma makwabta kaga ba lalle bai zama haka nan sai ta shigo to yana rarrahe yana kuka ita kuma ma'aihiyar ta shagaltu da wani abu to ka wannan baiwa sai ta ɗauki abul ma'ali sai ta runguma shi kawai abdullahi bin yusuf yana shigowa sai ya samu wannan baiwa tana shayar da ɗan shi imamul haramai sai ya amshe shi sau da haka sai ya sa ya tsashi a bakin kenan ɗan nashi sau da haka ya sa shi yake amai yake amai yake amai don saboda wannan wannan ɗin sai kuma yake fa akan yin faɗa ga mahaifiyarta shi me yasa zaki bari haka wannan baiwa ce wadda su makwabta suka saya da kuɗinsu kuma su ne sake shayar da ɗiyansu kenan babu haƙƙi nonon da su suke ciyar da ita kaga ai dukiyar su ce kenan ban da haƙƙin a zo a shayar da ɗana da dukiyar da ba ne tun da ƙa'ida me ya kamata mu nemi izinin masu mallakarta tun da ita dukiya ce sau da haka kenan an shayar da ɗana nonon da ba halaliyin shi ba ba a nemi izini ba sau da haka wannan ya sa ita ƙoƙarin wannan to shi abul juwaini imamul harmaini duk lokacin da dake mutum ne wanda yake wajen munazara Allah ya hore mushi kurewa da kuma istihzarar abubuwa to da zaran wani abu na harra ya cije mushi sai fashe da kuga ya ce wala Allah wancan rabuwar nonon ne da bai amayar da shi ba saboda ma'anin shi ya bashi labari ga kaza sai ce wala Allah wannan ne yake sabbaba mushi wannan taurin kaga ni zo da wannan ya gunto haram din yace da Allah wannan abin shi ne to ka auna ka dauki mu ka ɗauki kuma su a wannan yanayi kaga yadda suke tarbiyyar ɗiyansu don zo da su zama abin da suka zama kaga ba abin mamaki ba ne Allah ya musu irin wannan ɗumbin albarkai kaga ya kamata a ce ɗan kasuwa ne kai ma'aikacin gwamnati ne ya zame mana darasi irin wannan ni duk da ka tsantsan da zami mu ciyar da iyalinmu halak mu san cewa kai halak ɗin ma fa sun mana tus'alun na yau izin alin na'if wata an sharfi abinci an ci abinci an koshi a nan sai ce masa bai wannan abinci da muka ce an tambaye mu nan wa aka fashe da kuka ka gani sada duk wani abin halaka in na kama gumunka da ka je kaga sun mara su anun na yawan izin anan da in sai an tambaye ka ruwa mai sanyi abinci kaza ka ce nama ka ce mai kaje wannan sun mara su anun na yawan izin anan na'im ya tambaye ka to min kace tunani ko an tambaye ka anan na'im ya kuma haram ka gani ya kuma haram inda har za a tambayi ni'ima wadda take ta halaliya sannan kuma kaga cutarwa ne ka dinga ciyar da ɗiyanka haram matarka haram ko ka armo ma ma'ayyarsu da haram kaga ka cutar da yaro shi yasa zaka ga wasu yaran suna son shari'a amma abin ya gagara yana son shari'a abin yana burge shi abin yana burge ta sanga mutane suna kan turba tsariri abin yana burge ta amma kawai ba su iya in ya fara ma kawai sai gaza in ya fara ma sai gaza saboda me yasa an girka shi da abubuwa waɗanda suke na haram na Allah ya isa to kaga dan kasuwa ne dole ka kiyaye ran tsaran tsara banza algussu da algabaru da duk wasu abubuwa ka san cewa ita dai haram babu albarka a tare da ita ba ta da albarka a duniya ba ta da albarka a lahira kai haram in cin ma kake ibada ma da wahala ka ga mai cin haram ibada shi ma ta zama biya Allah wallahi mu daina cin haram ibada shi ma zama take mara albarka zai shiga sallah da ya fara har ya kare bai ma san ba me azumi zai zo in ba sa ba wallahi haka azumi ya shiga haka zai fita ba inda ya canza a rayuwar shi in ba haka nan ba ya za a yi mutumin da yake kan daidai za a ce maka azumi ya zo ya wuce kaza ya wuce amma mutum yana yajiyan shi duk wanda kaga azumi ya zo kawai ya bar shi yanda yake da ba abin da ya canza akwai matsala mutum ya je aiki haji ya dawo yadda yake in shi haka yake kaga dole dukiya ta haram ba ta da albarka iyaye ka abin da ko kiyamun lele kake so kai ko ibada kake so kai dole ka danganta haram in kana yawan cin haram baka iya kamar baka samun nishadin da za ka yi ibada azumin nafila salloli na nafila ta farilla ce za a dinga kokowa da zuciyar karshe dan da abin farilla ce to kaga duk inda musulmi ya zama yana fama kokowa da ya rike farilla ya ce ina lillahi wa inna ilaihi raji'un da kadan ya rage kaga kawai a samu zami Allah kare mu yana daga wanda suke jagorori a mazhabi na Shafi'iyya aka ce bangaren tauhidi kuma yana ka'ida ta asha'ira kai yana daga ma jagororin asha'ira zahabi ya ce amma ƙarshen warayo shi ya yi taraji ya dawo mazhabi na salafus salih أنا رويت وأنا كان يستقبلت من أمري ما استدبرت ما اشتغلت بالكلام inda tun farkon lamari na na san yadda karshen nan zai zama to ba abin da zai sa in shagaltu da ilimi wanda yake na kalam a rashin layi shi yake cewa ishadu alayya anni qad raja'tu an kullu maqalatin tukhalifu sunna ku zama shaida na yi taraji na dawo daga duk maganan da ta saba ma sunna wa ana mutu ala ma ya mutu alayhi ajaizu ne sabu kuma zan mutu akan aqidar da tsofaffin ne sabu suke mutu suka mutu akai kaga aqidar da jahilan tsofaffin ne saburu suka mutu akai aqida ce fitriya a ina Allah yake na sama shikenan kawai Allah yana da kaza yana da kaza ce to akan wannan ku shaida kan wannan akan wannan ne zan mutu yake cewa laqad khudtu ba'dal khadam khadam ko mun fice da shi a farko farko malai malai kama wannan yace laqad khudtu al-bahr bahr khadam haqiqa na kutsa teku wadda take mai faɗi a ilmin kalam wa taraktu ahlal islam wa ulumuhum na bar jama'a ta musulmi da ilmin mukan wa kuntu fil ladina hauni anhu kuma na kutsa cikin abinda suka dinga hana ni akai wal ana illam yatadarakani rabbi bi rahmatin minhu yanzu fa in har Allah bai riske bai cin mini ba Allah subhanahu wa ta'ala bai lullube ni ba da rahama fal wailu lil fulani yake lalle kai su ta tabbata gaba ne ba na ga kan shi yake ne yake cewa ya ashabi ya ku dalibai la tashtaghilu bi ilmi al-kalam a hankal ku shagaltu da ilmi wanda yake na kalam yace falau araftu da na san cewa annal kalam yabrugu li ma balaga ilmin kalam zai kai ni yanda na kai mashtagaltu da abadan ba zan shagaltu ba da ilmin kalam wannan ilmin kalam shi kan falsafa ba jikan falsafa ake gani tunda falsafa ita ta ake ilmul kalam to yanzu wannan wai mai dama daman ne ma ake gani shine nan gurin gashi karshen ne wanda suka shiganto da shi sun zo mutuwa suna tana dama waɗannan wanda Allah ya ma ga mun kasar to dan Allah ina ga mutum wanda zai je karanta falsafa babu alhamdin kirki babu makarrarata tauhid wal fiqh wal aqida bai fa san duk waɗannan abubuwa ba bai san ba mu karrara man rabbaka rabbi Allah allazi rabbani bi ni'amihi bai wa karanta wannan ba babu jizu an mana kirki balantana hadisi balantana kaza kuma sai kawai shi ya shagaltu falsafa ake karanta har yayi da tura ko yi kaza ko yi abin nan kan falsafa irin su ne za a yi tashin wahala kawai yana sai zama mulmidi kawai musulunci gado ne bai karatu ba gado ne to kaga wannan kuskure ne shi yasa karan farko amana ce tilas ne kowa kake tilas ne Allah ya baka da a matsayin tatacce fitra zuciya shi garau Allah ya dauka ya baka duk inda kaga matsalar danka kai ne sababi ibn sayyid ce idza sabarta fasad al aulad in ka lura da lalacewar iya fa amma to min jihati al aba mafi yawa daga bangaren uwaye diyan nan da Allah ya dauka ya ba mu kullu mauludin yuladu ala al fitra Allah ya baka shi tatacce garau babu wani aibu in ka ga huda kunne kai ka mishi kai sallah su ma kai ne za ka mishi sallah su wani yadda ka gan shi an baka shi sumul kakal to haka a zuciya shi take tacicciya sumul kakal fitar sallah lafi fasara na fa'aliya to yanzu wajibin ka ne kenan me ka fara sanar da shi ubangijin da ya maka kyautar shi ya halice ka ya halice shi a karantar da shi ya san Allah subhanahu wataala karan farko ya san kuma sannan ya zai bauta ma Allah a kusa ilimi ya san manzan da ya zo mushi da duk wani alkhairi na duniya da lahira gabaki daya sannan kuma sai san karantarwar da manzan ya zo da ita sannan kuma mi doriya ya ka koya mai neman abinci wannan shine abin da Allah ya ce wannan abin da Allah ya ce kenan in ka bi wannan kai abin da Allah ya ce in kuma kai naka daban to kuma za mu tattara mu koma gurin Allah shi kenan wanda ya sauke ya sauke dama kuma aljanna ne kaga ba za a cika ta ba amma wata walakin haqqal qawlu minni la amla anna jahannama min aljannati wal nas ajma'in masu bin hajji aljanna in kadan ne wanda suka fan daren kuma suna da yawa Allah Allah sa mu ci in kadan ne abul ma'ali ya rasu ya jira tana da shekara 400 da 78 Allah ya ji shi da rama kuma yana da littattafai rasul al-irshad fi usul din irin su al-shamil fi usul din al-burhan fi usul al-fiqh al-lugha al-adilla al-aqida an-nizamiyya da kuma kenan abin nan al-warqat duk littattafai ne wanda suke lashi وكذلك قال أبو المعالي الجويني في كتاب الرسالة النظامية أشكل لتافي شمسونا الرسالة النظامية ولا الرسالة النظامية littafi ne wanda ya rubuta shi bayan taraji ka ai sharadi in ka tuba daga aqida labudda ya zama mai wa bayyana baka ce ba na dawo sunna a ɓoye a dole zauwa ne kake ka faɗi ɓaro-ɓaro ba a ce a ɓoye ni ma yanzu shi ke na zama wani suna in ka dawo wancan ɓannan da kai duk sai ka dawo ka tsarkake ta ka wanke ta shi ne sharaɗin tuba daga abu na bida in ka duba ya ka koma ka ce jama'a ka zaunan da muke kai irin shekarun da kai kuma dole ka dawo ka dinga gyarawa kana ingantawa so da haka wannan shi ne ke sa so da kamar so biyu ko su uku na dinga jin a gidan rediyon kuri da sai kashi dan zombi ya tuba ya zo kuma ya bayyana cewa ya tuba daga wannan abin da yake kaza kaza kaza duka kuskure ne duk wanda suke za su san cewa cuta ce musu kaza ne su yahe shi insha Allah zai kama sana'a kamar sau biyu na dinga jin tsubban da suka tuba suka je suka yi wannan wannan ni ne wani wata sana'a ta abinci na daga shi kaza nake amma yanzu Allah ya taimake ni na shiri na gane na tuba daga wancan abin na kama sana'a kuma duk jama'a kaza kaza kaza duka to wannan shine sharadi in ka tuba ka bayyana a san da wannan kuma ka gyara barnar da kai saboda haka wannan risalatul nizamiya nisba ce zuwa ga alwazir ruwa shine nizam al-malik shine wani mataimakin kenan shugaba shine nizam al-malik ɗaya ne daga cikin kenan shugabanni a wancan lokaci wanda yake jagorantar kenan daular shine ya nema cewa abul ma'ani ya rubuta wani littafi wanda zai karantar da al'umma aqida yanzu mu lura da wani abu littafai na aqida tunda aka fara rubutu kaga aka fara ne rubutu ka aqida tunda aka fara yin rubutu ake sa hadisi a cikin abin nan aka samu billar aqida wannan na jami'a mu'tazila aka fara rubuta aqida to kuma kowane zamani zaka gani ana rubutu aqida yanzu wancan nan da ɗaɗɗu ba su wadatar ba da yin wasu kuma haka har yau ma yanzu misali a ƙidu nawa ne suka ɓulla wanda magabata ba san su ba suka ɓangaro daga sura ƙidu kaga ka ɗauki misali ahmadiyya kaga ahmadiyya ai turka ce wadda take kafira kuma ahmadiyya shekaru ɗari biyu can baya ai babu su to kaga wasu firar ne wanda daga baya suka zo kuma turka ce kafira to yanzu misali muka ce sai an ga wani raddin da aka ma'amadiya a littattafan ba ina suke kenan kaga lazum ne ya zamanto a yi rubutu kwana misali demokarasi kaga ai demokarasi wata tsari ne wani aƙida ne wani kuduri ne wani tsari ne da ya ci karo da sahiya ta addini to yanzu su magabata shin sun ga tsarin demokarasi kaga labuda akwai buƙatar mu malamai su zari alƙalman su yi rubutu to shi ne sababin da zaka ga malamai suka yi ta rubuce-rubuce akan demokarasi da kaza da kaza da kaza duka zaka gani kan misali ahmadiyya kan duk dai abin da aka ga ya zo to kuma sai a yi rubutu a kai ka gani to haka kenan kaga duk waɗannan sai shugabanni su nemi cewa a rubuta akan kaza ibtalafat masalikul ulama yace masafiyar malamai ta saba fi hadhihi zawahir cikin waɗannan nusus din zawahir nan nusus yake ne fara'a ba zo ta'awilaha wasu malaman suna ga nafsussuka waɗanda suke magana akan siffar zatin Allah a yi tawilin su a bankare su daga ainihin sun Allah ya ce yana da hannu sai a ce ni'ima in ya ce yana son kwaye a ce rahama shi ko ni'imar shi suka ce kira a yi tawili wani tsazama zalika kuma suka lazumta cewa tilas duk wata ayar da ta zo take bayyana siffar zatin Allah sai dai a bankare ta a juye da ita a ce ba haka nan ba Allah yake ne fi ayar kitabi suka ce ayoyin qur'ani duk inda aka gansu kan wajibi a mustawi wa ma yasuhu min as-sunan suka ce dukkan hadisai ma a musu tawili wanda suka inganta wa zaba immatu salafi amma jagororin magabata sahabbai da tabi'ai su kuma suka ce ilalin kifati an tawili akan kauce ma tawili wa ijra'u zawahir ala mawaridiha suka ce lalle wannan nasu suka a gudanar da su akan tsarin da suka gosu kamar yadda manzo sa san bai musu tawili ba to kawai a karanta su a antum a'lamu amilla wa tafawid ma'aniya ila rabb da kuma fawwala ma'anonin su zuwa ga Allah amma nan fawwala ma'anoni sai dai a ce fawwala kenan kaifiya fawwala kaifiya saboda magabata ba su yi tafawidi ba ka gani ma'ana yin tafawidi a ce Allah ne kawai a Allah ya ce yana da hannu sai a ce a wannan dai Allah ya san mun ce ba nuhu mun ce kaza ba to kaga kenan magabata ba wannan ba suka yi kenan sai dai zama so tafwid na kaifiya kenan amma irin wannan ma'akuzi ne wanda mutumin da ya kwashi tsawon shekaru yana kan tariqul mutakallimun ai ba abin mamaki bane in yi magana tari dan ka samu wani ma'akuzi guda ɗaya ya kuskure wannan kuma ba zai sa baka zubda shi ba zai sa baka zubda shi saboda haka daga waɗanda suke gaugawuni ne haddaduna su ne wanda yan malami yana kira kan sunna ya dace ma abu hamsin ya kuskure ma ɗaya biyu ya zubar da ashin sa na fara su ce kaza to wannan kuma tsari ne na haddaduna ka wanda suke masu zafi da kaza su kuma gehe ɗaya sun cushe ɓannar da bata da sahuwa to kaga wannan tsari ne na amma a tafarki na sarrafa salih sun san cewa babu masu mihe manzan al'umma قال والذي نرتضيه رأيا yace abin da muke yarda da shi bangaren ra'ayi wani dinin lahabi aqdan muke bauta ma Allah da shi bangaren kuduri aqida ittiba'u salafil umma bin tafarki na magabata al'umma wa dalil sad'i qati fi zalika kuma yace hujjan mu wadda take sam'i wadda take ta wadda aka jiyo ta qur'ani da sunna al-qati fi zalika wadda take yankakkiya hujjar mu ta cewa bin tabarkin magabata shine daidai an na ijma al'umma hujjatu muttaba ai kaga ijma'i na al'umma hujja ce a barbi masdari ne daga masalir na tashri mi ijma'i wa man yashaqiq ar-rasul min ba'd ma tabayyana lahu al-huda wa yattabi ghayra sabili al-mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira yace to hujjar mu na bin inda za ta tambaye ka me hujjarka na bin sarfa salih yace anna ijma al umma ai ijma'i na umma hujjatun muttaba hujja ce wanda take a barbiya wa huwa mustanadun kuma madogara ne na mu'zamu shari'a mafi rinjaye shari'a ma zaka yi ko ni za ce ma ijma'i wa qad daraja sahabu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam kuma sahabban manzo Allah sun gabaci dai sun sahi sun gudana ad-duruj shine sahiya da gudana daraju kama daraja al-quruna wa balahum ma balahum wal mar'u ghayra mukallali ala tarki ta'arrud li ma'aniha absabarin bujarwa zuwa ga ma'anonin kenan gabaki dai sahabbai sun sahi ala tarki ta'arrud li ma'aniha absabarin bujarwa zuwa ga ma'anonin amma kace ma'aniha shine kenan kaifiya da kuma kwatanta babu shakka sahabban manzo Allah sallallahu alaihi ba su zaman to ba suna bujarwa zuwa ga ma'anonin nasussuka bangaren kaifiya kamar Allah ce yana da hannu sai sun gano ya kai fiyar hannu a Allah yana da fuska ya sun gano ya kai fiyar wannan a ba su bujiro ba ga wannan sau da haka sun kasance suna jin nasussuka ƙur'ani sunna suna karantawa suna bibiyar lafuzza din suna karanta suna fahimta sun zama ma'anar in Allah ce yana ji yana gani Allah yana zauwa yana sabbowa duk sun san wannan shi yasa ma ɗaya daga cikin sabon manzalar sassalam abu razin lokacin da ya ji manzalar sassa ya ce ya sa haku rabbuna li qanut ibadihi ubangijin mu yana dariya akan ɗebe tsammanin bayan shi sai abu razin ya ce awa ya sa haku rabbuna ya rasulullah ubangijin mu dama ya kan yin dariya da ta dace ma za ta shi ana nabi sassa na'am sai nan sa sai ce kwarai kwa abu razin sai ce la na'adimu min rabbin yana haku khairan lalle ba za mu rasa alkhairi ba ga ubangijin da yake dare da ta dace ma za ta shiga bayi tun da dai ubangiji yana nan kenan ba za mu rasa alheri ba ta ga yanzu da nan sai ce ya haƙu rabbuna sai abu razin ya tambaya wai ubangiji ne za a ce wannan ka gani to kaga kenan sun san me ake nihi kanka ce wai abin kau arhe ne kamar ahlul tajhil wancan wanda shebul islam ya ma raddi to ba haka nan bane sabai sun san ma'anar abin amma kaifiyar abin tunda ba wanda ya tsaya kai fiye zatin Allah yake kaga babu wanda zai kwatanta ma ba mai ganin zatin Allah kenan tunda ba a ganin zatin Allah in Allah amma yace yana da siffa kaza kaza kaza to sai mu imani saboda Allah ya gaya mana siffar ne dan mu san shi saboda inda ba wannan siffofin ba za su ba za mu san ubangiji mu zai zama kamar kana bauta ma wani abin da ba kama san shi ba ko kana bauta ma wani sandarana abu to shi yasa sai Allah ya ce yana da kaza zatin shi yana da kaza yana da kaza yana da kaza wadanke ma fiha kuma suna riskar abubuwan da yake ciki wa musaffatul islam su ne tatattu a musulunci wal mustaqilluna bi a'ba'i shari'a kuma su ne waɗanda suke ɗauke da nauye-nauye na shari'a wa kanu la ya'luna juhdan sabai ba su zama suna takaita kokarin su ba fi dabbi qawa'idil milla afsa kiyayewa ka'idodi na addinin musulunci wa tawasi bi hifziha suna ma juna wasiya lalle a dinga kiyayewa ka'idodi na addini wa ta'limin nasi kuma sahabbai sun dinga karantar da mutane ma ya fata juna ilaihi minha duk abin da al'umma take bukata na shari'ar musulunci babu abin da sahabbai ba su karantar da al'umma ba falau kana tawilu hadhihi zawahir masukan to inda ya halitta ayi tawilin waɗannan nusus aw mahtuman ko kuma inda wajibi ne ayi tawilin waɗannan nasussuka wanda suke bayani akan siffofin zatin Allah la aushaka an yakuna hatimamuhum biha kun hatimamuhum bi turu shari'a to da zai zama ba da kulawar su akan tawili ya fi ba da kulawar su akan abubuwa wanda suka shafi furu'a inda har wajibi ne duk wata aya da take bayyana siffar zatin Allah duk wani hadisin da yake bayyana siffar zatin Allah tilas a mai tawili to da sahabbai ba sun shagaltu da koyi arwalla da sallah da tsarki da bandaki da da kulawar su da kan wannan yayi komi to da ai shi yana da alaka da zatin Allah subhanahu wataala kai tsaye waɗannan kuma wasu abubuwa ne da Allah ya sa'i to ya sahabbai za su ba da muhimmanci akan koya ma mutane ladabin shiga bandaki ladabin zama isti'izani fita shiga misali kuma su mance karantar da su abin da yake haramun ne a jingina ma zatin Allah wayan sarama asruhum ya ce to in ku har yankin zamanin su yanki wa asaru tabi'ina zamanin sahabbai tabi'ai yanki alal idrabi ala ta'wili tare da sun kade kai ba tare da an samu sun yi ta'wili ba in har ya zama shi na sahabbai ya kare na tabi'ai ya kare kuma mi tare da cewa sun kau da kai daga ta'wili ba samu wani sahabi ba ya ta'wili ba samu wani tabi'i ya ta'wili to kana zalika huwa alwajha huwa alwajha almuttaba kenan gudanar da nassukan ba tare da an musu tawili shine fuska abin bi tunda babu wani sahabi da aka samu yana tawilin ayatul sifat babu wani sahabi da aka samu yana tawilin ayatul sifat to yayin sahabbai da tabi'ai suka kare su kuma wajibi ne ne mu bi tafarkin su to yayin su ba a samu sun yi ba to me abin da yake kanmu kenan mu ma mu gudana ba tare da mun yi wannan tawilin ba saboda inda haka nan kin ya halitta to da an samu cewa suna yi sai a ce to ai sahabiwa ne ai fa haqqun ala diddin yace wajibi ne haka duk mai addini an ya saki da tanzihan madu ya kudirta tsarkake Allah an sifatul muhdathina daga siffofi na wanda suke halittu maliki daban halittun da ya halitta daban wajibi ne kuma duk abin da mahalicci ya siffanta zatin shi kai imani ka yarda haramun ne kafirci ne ka kwatanta siffar mahalicci da siffar halittun shi kenan yanzu ka mai da abu biyu ya zama daya alhali kuma abu biyu ne akwai mahalicci shi shi daya akwai kuma halittu duk abin da ba shi ba kuma gaba ɗaya alamu ne shine ya halitta to da bambanci da mahalicci da halittu to yanzu in lokacin da mahalicci ya faɗi siffa sai kuma ka kalli siffar abin da ya halitta sai ka kwatanta to kaga yin wannan ya zamanto ka mai da abu biyu ya zamanto ɗaya ka aikata abin da yake haramu ka aikata abin da yake kafirci saboda ka mai da mahalicci tamkar halitta Allah kare mu wala yaqudu fi tawil al mushkilat lalle duk mai addini kare kutsa ya dinga tawil abubuwan da suke da rikitarsuwa wa yakilu ma'anahu ila rabb ya jingina ma'anar zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala fa yajri ayatul istiwa ya gudanar da ayoyin istiwa'i wal maji'i da ayoyin da suke bayani akan zuwan Allah wa qawluhu da fadin Allah ne ma khalaqtu bi yadayya mi yara ka iblis kai su jira ga abinda na halitta bi yadayya wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram wa qawluhu tajri bi a'yunina kaga wannan ayoyin wanda suka gabace shi ma duk su ne dai suka yi kan hujja da su wa ma sa min akhbarir rasul sallallahu alaihi wasallam wajibi ne ya yi imani da abin da ya tabbatar ga hadisan manzon sallam da khabarin nuzul kama hadisan da suke bayani a bisa sabkowar Allah subhanahu wa ta'ala sama ta daya wa ghairihi alama zakarna amsayin da muka ambata kuntu shaykhul islam sai yace kenan bayan ya kawo wancan nakali wannan nakali wanda ya ambata shi daga abul ma'ali al-juwayni imam al-haramain kuntu yace sai nace wa ya'lamu as-sa'ilu mai tambayan nan waye sani wane wancan mutumin da ya mai tambaya tun karan farko akan cewa ma taqulil a'imma ko ma qaulil a'imma fi ayatu sifati da kaza da kaza to shine yace wal ya'lamu sa'il wanda ya mun tambayan nan ya san cewa annal gharada min hadha al jawabi manufar wannan amsa zikr al fadl ba'd al a'imma shine in ambata mai lafizan wasu daga jagorori alladina naqalu madhhab as-salaf wanda suka nakalto matafiyar magabata fi hadal babi a babin wannan na bayani akan siffofin zafin Allah kenan manufa da nake kawo maka yace dan an ba sama maganganun jagorori wanda suka nakalto maganganu na salafus salih akan tabbatar da siffa ta Allah subhanahu wataala dan ya nuna ma gaba ɗaya salaf sun tafi akan tabbatarwa Allah duk abin da Allah ya tabbatar ma kai shi walaysa kullu man zakarna shay'an min qawlihi min al-mutakallimin wa ghayrihim yaqulu bi jami'i ma naqulu ya ce zo haka san cewa ba wai duk wanda muka na ɗanto ma maganar shi ba daga ulama'ul kalam da kuma tsoron tsawa'if kamar sufaye kin nan saboda aka yi ƙulu bi jami'i ma na ƙulu yake faɗin duk abin da muke faɗi ba wai duk abin da masafiyar mu masafiyar shi ba ce na ɗauko ma inda muka dace da su a nan gurin na gaskiya ita kuma gaskiya na karɓar ta gurin kowa ma fi haza wa ghairi walakin al-haqqa yuqbal min kulli man takallama bihi sai dai ita gaskiya ana amsarta da gurin duk wanda ya furta ta kana mu'adh ibn jabal yaqulu fi kitabihi fi kalamihi al-mashhur anhu mu'adh yana faɗi a magana wacce ta shahara daga gare shi allazi rawahu abu dawud fi sunani wanda imam abu dawud ya rawaito ta cikin sunan nashi iqbalu al-haqqa min kulli man ja'a bihi ka karbi gaskiya daga duk wanda ya zo da ita in kana kafiran aw qala fajiran ko da kafiri ne ko fajiri wannan nakali azarin yana cikin sunan na abi dauda amma shekul isra ya kashi da ma'ana kar ka yi mamaki mutum ne wanda yake rubuta littattafai daga ɗan lokaci zuwa ɗan lokaci kar ka yi mamaki wanda ya rubuta tsakanin azuhur da la'asar kaga dan an samu kuskure irin wannan ba za ka yi mamaki ba istihzara abu tun da cikin gaugawa ne ake yin abu ko kuma misali mutumin da zai rubuta yana kulle a kurkuku babu maraji a waje ba ka ce ba aina ci gyaran shekul isra a kai yanzu za ka yi rubutunka na'ura ce za ka sa duka yi samu maka halitta kawai a ɗauko kai kawai za ka sassausawa ce shi kenan ka hada ko kuma ga lissan ce ka ɗauko shi sai ka kwafo shi ka rubuta ka ɗauko can ka kwafo ka rubuta kaga dan ka kawo kwabo da kwabo ai ba abin mamaki kanka ce na su gyaran shekul islam ka gani sau da aka asarin yana cikin kitabun sunna babu rizunin sunna daga ibn shahab abu idris al-khawlani shine ayat ya ce yanzu da mana umaira yana daga cikin ɗaliban mu'azu bin jabal ya ba shi labari cewa mu'azu bai zama gurin ambatan allah in zai zama na ya ce allahu allahu hakamun asatun halakar murtabuna sai mu'az bin jabal ya ce inda min wara ikon kitanin ku san wacewa bayan kun tafi akwai sufitin tunu a gaba ya turfi halmal dukiya za ta yi ta a lokacin ya furu fiyar ma dukiya za ta yawaito a wannan lokacin wa yafsahu fiha alquran kuma za a sahale qur'ani hatta ya fuzu al mu'min wal munafiq har mu'mini ma ya kara ya harrace qur'ani munafiki ma harrace qur'ani wal rajulu wal mar'a bab mace namiji kowa zai harrace qur'ani wa sagir wal kabir yanzu ka je irin wannan kasashe din waɗanda suke abin irin su tunisi maruf da sauran irin su irin su abin da duk waɗannan ƙasashen ai za ka samu mace kai babu adiko rabin kirji a hili rabin cinya a hili kuma da ƙur'ani a kanta in ma to ka gani ƙarfi ƙwarar ba za ta zo ma tana muku wa'azi ko tana karantar da hadisi ko tana karantar da ƙira'at ko tana abin nan ka gani haka za ka kawo ta zo tana dinga yi muku da ka kalle ta kai ma an gaya ma mutum za ka yi arniya ce ka gani to kaga suka hatta qara'ahu kowa zai karanta har munafiki saboda haka kan kai mamaki dan mu sai na karanta qur'ani ko ya rubuta qur'ani kaza kuma dan gobe da nisani kaga ai hika ji abu kai ya zai kuma wannan shi haka ya zai kuma gashi qur'ani kaza wai rubuta amma shi hauka kawa ne shi ya kashewa ne shi ya mawa da kurciya har abada ba a ƙara ganin shi ba wani daga sallah da ya jabe ne ya ce ka gani kawai kuma ga ƙur'ani ya rubuta ya ga dama ma yana talauci kawai sai su takarda ya rubuta ƙur'ani ya sai da kawai sai samu abin nan ka gani to kakka yi mamaki wannan abu kowa ma zai karanta ce wa rajul wal mar'a wa sarir wal kabir yaro da babba kaga yaro dan shekara goma har race qur'ani shi bai ma san cikin wasan shi ma kawai yana karanta wal abdu wal ur fa yashku qa'il an yaqul yace kuma ya kusa wani yace malin nas la yastabi'un me yasa mutane wai ni kawai na ki samu mabiya da jama'a wa karkaratul qur'ana kuma ba a kai ni karatun qur'ani nan ba kuma alhali gashi mutane sun ki zuwa su bi to bari kai ma hum bi muttabi'iyya ba za su bi ne ba hatta amsa bi ulul ghayr har sai na kirkiro musu wani abin da ba qur'anin ba a zo a koyi qur'anin ma ba a koya to bar san da ba a koyi qur'anin ba ni na san da za yi kawai sai wa ya sai ce nayi mulki kaza akwai kaza za a yi kaza na gano wane ne amma wata baiwa yanzu kaga qur'an tun da dama ba da Allah ba ya karanta qur'ani inna Allah yarfa bi hadha al-qur'an aqwama wa yata'a bihi akarina to kaga shi ba dan Allah bai ya za ya samu wannan daukaka kin ba zai samu ba ka gani ita kuma daukaka ta rayuwa ma a lahira ne saboda haka yace fa inna mabtada salala abinda wani kirkiran nan fata ne wa hasan sai ka tsakaci kuma ka kiyayi kan garewa kaucewar mai hikima fa inna shaytan qad yaqulu kalimatu salala ala lisanil hakim shedan zai iya faɗin magana ta bata a harshen mai hikima wa qad yaqulu al munafiq kalimatan hakim munafiki zai iya faɗin kalma ta gaskiya wa annal munafiqu kan yaqulu kalimatal haqqi qala bala istani min kalamil hakim al mustahirat yace lalle to ku kiyaye wannan qala qalu ta ce kai fa alamu annal kafir yaqulu al haqq ya za mu gane kafiri zai iya faɗin gaskiya qala inna ala al haqqi nura gaskiya fa tana da haqqi aw kalaman ma'ana ko zance wanda yake makamancin wannan فأما تقرير ذلك بالدليل يكي تبتر روانا تهني الدليل إليه وإما تتلكم كوردا ما يأرغو كنا فأما تقرير ذلك أما تبتر روانا شكما بالدليل تهني الدليل تهني كاوا آيوي نقرآن لسنة وإما تتلكم كوردا ما يأرغو أبن يكي بجروا ما دليل من الشبه نشبه وتحقيق وتحقيق الأمر da kuma tabbatar da lamari ala wajhin a fuska ya khulus ila qalbi fuskar da abin zai zama kai ya saje zuwa ga zuciya ma ya burudu bihi abin da zai zama to zuciya ta samu sanyi min yaqini ne wa yaqifu ala muraqif ara al ibad kuma sai abu ta matsaya ta ra'ayi kan bayi fi hadihi fiha fi hadihi fi hadihi mahamihi shin wannan mahamihi wannan manisanta gurin nisanta na zuciya ke inda ya zama tutsa ya nesa an ka ce maham jam'i ne na mama mama shine almafazatul ba'ida daji wanda yake mai nisa shi yake ce ma mahama saboda haka fa ma tastasimu lahu hadhihi alfatwa kenan wannan fatawa alhamawiyya ba za ta iya yalwata ba saboda gurin su kwanawa din kenan yana da yawa bajewa dalilan mai da murtani akan shubuhohi wanda suke tunkarar dalilan kenan al'amarin ya ce lalle iya da faɗi kamar wani dawa ne mai faɗi amma kar ka tabbi shi a min zalika na rubuta wani abu na daga ambata dalilai da kuma rusa shubuhohi min zalika qabla hada kafin rubuta fatawar hamawiyya kenan waɗannan maganganun da malam ya ciro wani abu ne wanda tuntuni ya kayyade su ya rubuta su yanzu kuma kawai sai dinga istihdarin su kamar maganganun waɗannan a'imma ne shi yasa sai ce kenan wannan fatwar hamawiyya kenan ba za ta iya kawowa duk abubuwan waɗannan ba amma dama kafin nan na rubuta wani abu daga ciki sannan wa khatabtu bi ba'd zalika ba'dan ba'da man yajalisuna kuma na san tsauna ma na yi zance da bangare daga bangarora na waɗannan maganganu ga wasu daga waɗanda ijalin suna suke zama tare da mu musamman zama na tattaunawa wa rubama yace wani lokaci aktubu wa rubama yace wani lokacin aktubu nakan rubutawa insha Allah in Allah ya so fi zalika ma yahsul bihi al-maqsud abinda manufa za ta samu yace wa rubama wata ila ko wani lokaci aktubu insha Allah zan rubuta da izinin Allah fi zalika cikin bayyana dalilai da bujiro da shigohi da rusa shigohi ya ce ma ya hasulu al-maqsud bihi abinda manufa zai samu da shi kuma malam ya cika wannan alƙawari wanda yayi ya rubuta littafin bayan talbisul jahamiyya bayan talbisul jahamiyya fi ta'sis bid'ahum al-kalamiyya littafin da ake kiran shi da naqdu ta'sis naqdu ta'sis ana kiran shi kenan da naqdu ta'sis wanda yayi shi dan mai da murtani ga fakhruddin razi abubakar kaga a littafin shi wanda yayi na asasu taqdir sai ya rubuta bayan talbisul jahamiyya wannan littafin ba a rubuta wani littafin wanda ya tona asirin jami'a ya warware shubuhi na jami'a ya warware shubuhi na ulama'ul kalam kamar littafi shi ne ibn qayyim yake cewa kazalika ta'sis asbaha la taduhu urdubatan lil alim rabbani yace haka ta'sis ko kuma asasu ta'sis ya waye gari wannan littafi wanda ya rubuta abin mamaki na babban malami wanda yake malami na Allah shekul islam kenan wancan lissafi wanda ya rubuta bayanin talbisul jahamiyya saboda haka kaga ya cika alƙawarin wannan na cewa wa rubbama aktubu insha Allah fi zalika ma yaqulu al-maqsud bi wannan magana Sheikhul Islam ya wanke haka zuwa ga wancan mutum wanda ya zo bako daga birnin Hamad wanda ya nemi cewa a rubuta mushi wata risala a rubuce wadda za ta bayyana matafiyar magabata a dangane da ayatul sifat da hadisul sifat shin sarfu salih sun tafi akan istimrar nasu an ruwa kama da su bila kai ko kuma ba haka ba to shine shekul islam sai ce kenan na na karto ba amma kasancewa ba duk maganganun waɗannan da na kawo maka ba yana nuna cewa abin da muke faɗi su ma shi suke faɗi na ciro maka inda muka dace da su wajen mi tafarki na sarrafa sani a nan za mu koyi ashe akan karɓar gaskiya ta duk inda ya zama su gaskiyar nan ta samu sannan kuma dukkanin malamin da kama yadda abdullahi mubarak ya faɗi gaskiyar shi ta fi kuskuren shi daidai in shi fi kuskuren shi yawa to za mu hukunci da daidai wanda kuma kuskuren shi ya fi daidai in shi yawa to za mu hukunci da wannan abin da ya furin jayi da shi ai misali mumini kaga wanda yake mutumin da yake musulmi ai ba lazum bane ba gaba shi dai dari bisa dari mumini duk abubuwan da yake wanda imani ya lazumta mushi ne go to amma tun da mafi rinjaye ya ci nasara a nan sai aka kira shi da wannan yanzu ka ce wannan mutumin ƙare ne ko kaza ne ya nuna dari bisa dari muhaddisa ne dari bisa dari hukunci gamshi da agalabiya wal Allah tamanin ya samu ci abin nan to kenan duk ka'ida mutumin da abubuwa wanda suke na sunna ya ci nasara a mafi rinjaye da su aka yi istifaki muwafaka kai sai kuskure a wasu to wannan kuskure wanda ya anan ba za ka mai hukunci da badda a shi ba za ka mai hukunci da ce ahalus sunna ne za ka mai hukunci da ahalus sunna ne amma wai a ce ma gaba ɗaya sun da fi ahalus sunna tattaru duka a gare shi za a kira shi to dama in wani malami ya faɗo ta magana sai mu nazumta ma duk duniya gaba ɗaya magana kasa akwai masu ɗan yankan rashin ganiya sai wata ce ai imam barbahari ya ce ba za a kira mutum ba halin sunna imam ahmad ya ce sai su sa sunna ke ne yanzu magana in wani malami guda ɗaya faɗi magana magana ta zama ishma'i mutaba kawai shi kenan ai ba aya bace bai hudi malamin go wata magana ce ce ba za a ce kaza ba to yanzu wannan maganar da ya faɗi sai mu lazumta ma kowa a ce gabaki ɗaya inda yake to wal Allah shi wanda ya faɗi magana shi ma da akwai wani bangare na kuskure wanda ya kuskure a ciki shi ma kaga ba wannan ba ake ne akan faɗin magana a ce sai an samu kaza ana nufin umumi wannan abu ne sananne a larabci abu ne sananne za an bata ana nufin me a galadiya in abu tara ne in ka ce goma ba kai kuskure ba takwas ne sai ka ce sha takwas ne ka ce ashirin ba kai ba kuskure saboda haka aka ce sai duk wanda gaba ɗaya suka tattaru to alal aghalabiya ake musu wannan kuma sanannen abu ne da abu wa jima'ul amri fi zalika tattare wannan mare ci wannan annal kitabu sunna qur'ani da sunna ya hasul min ma kamalul huda lalle cikin shari'a tana samuwa da su wannan nur liman tadabbara kitabu ma sunna tarafi ga duk wanda ya tsaya tadabburin qur'ani da sunna shi yasa ibnu qayyim cikin kafin shafiya yace fa tadabbarul qur'ana irunta huda فالعلم تعالى تدبر القرآن للي تسأل كيف تدبر القرآن إن دي شريعة كجسو إلم ينا ترقشن ولا لمن تدبر كتاب الله وسنة نبيه شي سا da wuya kaga mutun ya karanta Qur'ani ya fahimci qur'ani ka ga ya sa kafa a wani ilimi ilimin yana ba shi wahala da wuya kaga duk in ko aka zo aka kasa da wanda ya karanci ilimi na addini da wanda bai karanta ba sai kaga wanda zai tsere wanda shi ya karanci addini yace li wasa da bar kitaballah wa sunnat nabi wa qasadat tiba al haqqi yalfashi bin gaskiya da fasar gaskiya wa a'rada an tahrifil kalimi amma mawazi'i kuma ya kauce ma juyar da zance daga bigire wal ilhari fi asma'illahi wa ayati ya kauce ma kangarewa da kuma karkace ma a sunayen Allah da ayoyin Allah wala ya sabul hafiz mai tsammani wa kai ya tsammanci Allah shay'an min zalika wani abu daga wannan yunadu ba'du ba'dan albatta wai akwai warware juna da kwangabakon baya misra ya kula ka'ilu kamar wani ya ce maka a to ai in haka ne ma fil kitabi was sunna min anna allaha fawqa al arshi yukhalifu fi zahir qawlihi ta'ala yace wala yasub al hafiz mai tsammani kai tsammaci Allah shi min dalika wani abu daga qur'ani da sunna la tudba abu ba'd al batta qur'ani bai warware sunna sunna ba ta warware wa qur'ani kamar yadda hankali bai warwarewa abin da ke cikin Qur'ani da Sunna misali kamar wai an ya kula alqa'il wani ya ce maka ma fil kitabi was sunna min anna Allah fawqa al-arshi abin da yazo a Qur'ani da Sunna cewa Allah yana sama ga al-arshi fi zahiri qawluhu ta'ala yuqalifu fi zahiri qawluhu ta'ala yana saba ma zahirin fadin Allah wa huwa ma'akum aina ma kuntum wannan ma na ga wani ya hudu wannan da yazo aka yi taro ko a Kano ne da yake cewa eh ya za ku ce wannan Allah yana abin nan gashi Allah subhanahu wataala yana cewa wa huwa ma'akum gashi Allah yana cewa ma kun min najwa to shine sai ce to wani mai tsammani ba kare ce yi tunanin akwai wai warware juna tsakanin Qur'ani da Sunna kan yi tunanin da Allah ya ce ya daidaita da arshi akwai cin karo akwai warwara cikin fadin Allah huwa ma'akum aina ma kuntum kace to ya za ku ce Allah yana sama kuma Allah ya ce huwa ma'akum aina ma kuntum wa qawlu sallallahu alaihi da kuma fada nan sassa idza qama alukum ila salah in dai ku ya tsaya yana sallah fa inna qibala wajhihi fa inna allaha qibala wajhihi Allah yana wajejen fuskan shi wa na min dalika da makamanta wannan fa inna hadha galakum lalle in wani zai yi wannan tunanin galabi ne kace a to kun ci Allah yana sama to ai kuma gashi ana Allah ya ce ho ma kuma Allah so misalin sassa ya ce in mutum ya tsaya yana sallah Allah yana fuskansa shi yace to fa inna hadha galakum wa dalika dalili an Allah ba da haqiqatan lalle Allah yana tare da mu haqiqa kuma huwa fawqa al-arshi haqiqatan Allah yana sama al-arshi haqiqa kama ja'ala bainahuma kamar yadda Allah haka tsakankanin zaman tsawon shi tare da kowa da komi da kuma zaman tsawon shi a sama al-arshi fi qawlihi ta'ala huwa alladhi khalaqa as-samawati wal arda Allah shine da wanda ya halitta sammai da kasai fi sittati ayyamin thumma stawa ala al-arshi sai kuma ya daidaita alal arshi ga al'arshi al'arshi kuma yana sama a halittun Allah ma babu wata halittar da ta kere al'arshi duk wani abin da Allah ya halitta to al'arshi yana sama shi abin yana kasa al'arshi idan al'arshi a halittun Allah babu wata halitta wanda ta wuce shi duk halittar da Allah ya halitta to tana kasa ne da al'arshi to kuma sai Allah ya ce alal arshi shi kuma ala alawar tafa'a kenan ya alamu ma yalizu fil ardi amma tare da wayna al'arshi ba wai sai ya shiga cikin mutane bane zai san me suke ya alamu maliku fil ard yana sana abin da yake shiga cikin kasa abin da yake kasa ta bakwai da abin da yake kasa ta bakwai da wanda yake sama ta bakwai da Allah duk ɗaya ne yanda Allah yake ganin kasa ta bakwai haka yake ganin sama ta bakwai wa ma yakhruju minha Allah yana sana da abin da yake fitowa wa ma yanzulu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha da abin da yake hawa sama ko huwa ma'akum aina ma kuntum to tunda Allah yana sana da wannan bi ilmihi go wa ma'akum in ya zama wanda yana sane da ciki da wajen ka yana tare da kai mutum ne ya ce ina tare da kai saboda shi ji da hucin ka komi na sani ai yanzu ba zaune ba kuke tare da shi ina tare da kai saboda haka me yasa kaje ya ce shi ji da hucin ka saboda na san komi saboda haka ina tare da kai ka gani wallahi bima ta'maluna basir kuma sai Allah subhanahu wa ta'ala kare da wallahi bima ta'maluna basir dan ya nuna maka ni yana sama amma kuma basirin sannan kuma alimun yana tsara bi ilmihi wa fi kulli makani bi ilmihi kaga Abu Muhammad Abdullah ibn Abi Zaid al-Qayrawani to da duk kai cewa ana ko ina dama kawai daga ka zo ne daga mutakin kafin zuwa jami'a da wannan ba san ba wannan abin duk in kana son ka samu a samu maka wanda ya ce Allah yana ko ina wanda salafin shi ba jam bin safwan bane duk da wanda zai gaya ma salafin shi jam bin safwan amma kafin jaham bai da wani wanda yake salafi duk wanda yake ce Allah yana ko ina da zafin shi to salafin shi jam bin safwan ne shi kuma salafin shi hukuncin kisa kan shi tarridda kaga ya sa abun kumya a ce limamin ka an mai hukuncin ridda ka gani to duk wanda yake ce Allah yana ko ina da zafi shi limamin shi hukuncin ridda kan ya kai da shi a jiki akwai ma daga ciwon da aka ɗauko gawa shi ma yara suna jifa ka gani da aka ɗauko gawa ma yara suna jifa ba ka bar ana fokal arshi Allah ba da labari yana sama al'arshi alamu kulla shay'in kuma yana sanin kowane abu huwa ma'ana aina ma kulla yana tare da mu duk inda muke kama kala nabi sallallahu alaihi wasallam hadisin awal kamar yadda Allah sallallahu alaihi wasallam ya hadisi na bansurare ne wallahu fawqa al-arsh Allah subhanahu wa ta'ala yana sama al-arshi wa huwa ya'lamu ma antum alayhi kuma amma wai yana sanin duk abin da kuke kai wa zalika anna kalimata ma'a sai ma ne ji wa zalika dalili anna kalimata ma'a kaga kalma ta ma'a wanda ita ce mahallin jayyar bil lugha a lugha idza uqliqat in aka sake ta ba kaidi aka ambata ta falaysa fi zahiriha fil lugha illa al muqaranatu al mutlaqa a lugha ba ta wani wannan a zahiri face tana nuna gwamayuwa mutlaqa min ghairi wujubi mumassa amma ba tare da ni ba wajibcin sai abin ya zama yana manne da hade aw muhaza ko daura da daura an yamini wa shimal ya ka ce ma a kaza a lugha ba wai ya nuna ba ana manne ya ka ce ma a kaza ba ya nuna ba ana ni ana kafada da kafada a lokacin ce ba ba wannan ba shi kai za ku yi da bi ma'anar to amma can in an sake ta ba kai aka yi talatin ta aka wawaita ta amma kai za ku yi da bi ma'anar min al ma'ani a duk lokacin da kalma sama'a sai aka masa jabaibayi aka takaita ta da wasu ma'ana daga ma'anoni dallas alal muqaranati sai sai nuni abu sagwamayuwa da haduwa da gaurayuwa fi zalikar ma'ana cikin wannan ma'ana fa innahu yuqal misali ana cewa ma zilla nasiru wal qamaru ma'ana ba mu gushe ba nasiru muna sahiya wal qamaru ma'ana wata mi yana tare da mu awin najmu ma'ana ko sauraro yana tare da mu ni kake ni sahiya da kai kenan tunda yaushe wata da da sauraro da dare kenan ya kace ma zilla nasiru wal qamaru ma'ana awin najmu ma'ana ويقال أنا جهاز المساء معي لمجامعته لك ذاك شيء ويا سامع إتنا سارجني كاغني وإن كان فوق رأسك koda ko abin yana saman kanka za ka faɗi wannan ka ce misali ne ma ta maƙi tana tare da ni misali jirgi na maƙi misali fallahu ma khalqihi haqiqatan kaga kenan Allah yana tare da bayan shi haqiqani wa fawqa arshi haqiqatan sannan kuma a haƙiƙa yana sama al'arshin shi yana tare da bayi haƙiƙatan saboda yana sane da shige da hucinsu da komi babu wani motsin da za su yi face yana tsaye to shi za su Allah ce yana tare da su sun ma hazi hilma'iyyatu sannan wannan tare wa tasarifu a hakamuwa hukuncin da yana bambanta bi hasabi mawari falan ma qala ya'lamu ma yalidu fil ardi da Allah ya ce Allah yana sane da ma yalidu fil ardi abinda ke shiga cikin ƙasa wa ma yakhruju minha yana sanin duk abin da yake fitowa wa ma yanzu min as-sama'i yana sanin abin da yake sabkowa daga sama wa ma ya'ruju fiya wa ma kum aina ma kuntum dalla zahirul khitab to mabayyanin zancen Allah sai ya nuni ala anna hukuma hadhihi al-ma'iyya hukumcin taron da Allah yake wa muqtazaha da abin da take hukumtawa annahu muqari'un alaikum cewa Allah yana tsinkaye yana ganin mu shahidun alaikum Allah shaida ne mai gani ne a gare mu wa muhaimin alimun bikum sannan wanda yake maga asirin kowa ne komi yana ɓaru-ɓaru sannan masani ne a gare mu wa haza ma'ana ƙaunin sarki ka ji ma'anar da magabata suke cewa innahu ma'ahum bi ilmi sai ce Allah yana tare da bayani bi ilmi wa haza zahirul khitab wa haqiqatu wannan shine zahirin magana Allah subhanahu wa ta'ala da hakikarinta na cewa Allah yana tare da bayi sannan kuma Allah ya daidaita ga al'arshi wa kadhalika fi qawli haka nan faɗin Allah ma yakunu min najwa thalathatin ba zai kasance ba ganawar mutum uku illa huwa rabi'uhu idan qawli huwa ma'ahum aina ma kanu walamma qala nabi sallallahu alaihi wasallam fil ghar lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya abocin shi sai na bakar a cikin kogo la tahzan inna allaha ma'ana kana hadha aidan haqqan ala zahiri shi ma dai wannan gaskiya ne kuma a zahirin shi Allah yana tare da su da taimakon shi da karfafa shi wajallatil halu amma halin sai nuna ala anna hukumar ma'iyya huda hukuncin taron da Allah yake da su a nan ma'anin tsila ma'ana Allah yana tsinka ne annasar wa ta'ayi da nasara da kuma taimaka yanzu in har tsayin Allah yana tare da kai Allah yana ganin ka ubangiji subhanahu wataala basirun bil ibad kaga zai samu maka wata nutsuwa da kwanciyar hankali shi yasa wanda suke tare wanda suke da yaƙini da kuma imani da wanda zaka babu wani tsoro tare su saboda duk halin da suke cikin sun san Allah subhanahu wataala yana tare da su wa kadhalika qawluhu ta'ala haka da fadin Allah inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum muhsinun tabbas Allah yana tare da masu takawa masu tsoron Allah wanda kuma su ne al-muhsinun masu ihsani wa kadhalika qawluhu li Musa innani ma'akuma asma'u wa ara wannan ma'iyya ita ake ce ma'iyyatul khassa ma'iyya wanda take bin nasari wa ta'ayi ita ake ce amma ma'iyya amma ma'iyya bil ilmi kaga wanda Allah yana tare amma da yana sane da halayen bayi to ita wannan ma'iyya ce wanda take amma wanda Allah yana tare da kowa amma ma'iyya khassa cewa la ta'zan inna Allah ma'ana kaga wannan khassatul khassa ce ta musamman ce bin nasar wa ta'ayi wal istila duk ta gama haka sa nabi Musa innani ma'akuma asma'u wa ara ita ma na khasatul khassa ne amma inna la ma ladina taqaw wal ladina muhsin ita kuma ma iya ce khassa kaga Allah yana tare da kowa da komi saboda yana sane da kowa da komi da ganye da dabba da kafiri da musulmi da kowa Allah yana tare da shi saboda ni yana yana tare da shi amma masu tsoron Allah fa taron da Allah yake da masu tsoron Allah ita ce ta wadancan kaga ba ita bace wannan ke bantacciya ce to taron da Allah yake da mazara san san da sirrin Abubakar eh sake da muhsin kaga ba dai wata ke khasatul khassa ce ke bantacciya ke bantacciya ce saboda yanzu ai wani yanayi ne suka shiga su kuma mu'minai kaga Allah yana tare da su da wani taimaka da agazawa amma ba wai wani yanayi bane ba suka shiga a lokacin innani ba kuma asma'u wa ara kuna al-ma'iyya ala zahiriha وحكمها في هذا الموقف النصر والتعيين حكم سلطان قال الله لا تعالى النصر والتعيين وقد يدخل على صبي من يصيبه yace qad yadkhulu ala sabiyin wani lokaci ai zaka ga ya shigo gurin yaro man yufifu wanda zai tsorata yaro baya biki sai yaro fashe da kuka baya shiriku alaihi abu sai baban shi ya leko min fawqa sa'afi daga saman rufi wa ya kula yace la takhaf ana ma'ak dana kaka ji tsoro ina tare da kai yanzu yaro ne wani abu ya bashi tsoro baban shi yana sama zai iya rekowa ce kaka ji tsoro ina tare da kai alhali shi baban yana sama yaron kuma mi yana ƙasa matsala ce yaron yana ƙasa zai wani abu ya tsoro zai mahin shi daga sama zai iya ce kaka ji tsoro ana ma'ak to a gwame suke a tare suke kaga ba tare ba suke amma sai ce ana ma'ak wajen ya nuna ma larabawa in suka yi salatin ma'iyar ba suna nufin tare ta haduwa ba aw ana hadir ko ina halarci wa rawi zalika yunabbihu ala al-ma'iyya al-mujiba bi hukm al-hal yana fadakar da shi akan ma'iyya tare wadda take cancantar da hukuncin halin na daf al-makaru inji ne mai abin cutarwa kaga fa farqun baina ma'ana al-ma'iyya wa baina muqtadaha akwai bambanci tsakankanin ma'iyya tare da kuma abin da taron take hukuntawa wa rubba tsara muqta za min ma'anaha zai iya yiwa abin da take hukuntawa daga ma'anarta ne fa tasarifu bi ikhtilaf al mawadi kenan takan shan bamban inda bige da kin yanzu wala Allah za ka yi amfani da ita kana nihin haduwa saboda me kai izafa inda zuwa ga haduwa da wani abu amma in kai itlaqin sa kenan ka ambata ta to kenan tana nufin eh tana nufin kenan tare wanda yake na sani na ilimi na kulawa na agazawa kamar yadda Allah subhanahu wataala dai ambata ta a waɗancan gurare wannan shekul islam duka yana kawowa don rusa manufofi na waɗancan masu yin tawili kaga ayin sukan tawili na korewa ɗaukakuwar Allah ulubi na Allah subhanahu wataala da kuma iswa'u ala arshi to shine sai malam ya ambata waɗansu kaɗan daga cikin iri-irin shirwoyi ɗin nan amma ya baje kolin waɗannan dalilai a wancan littafin bayanin talbisul jahiliya ba rubuta wani littafi wanda ya ragargaza su wanda babu wata malaba ko wata maɓoya wanda wani mu'awuli ko wani mu'assiri zai ɓuya a bayansa wanda shi gudu tsanar da musa da wata kowane ɓangare da ɓangarora saboda haka shi yasa yake jinjina ma littafin kuma wanda suka zo baya irin su ibn qayyim ke jinjina ya ishe ka a ce malami da cikakken malami ya ambata cewa littafi kaza kaga abinda kai ibn qayyim ya ce ujubatul lil alim rabbani wa kaza lika tahsis asbaha naqdu ujubatun lil alim rabbani yace haka nan tahsis ko kuma bayan tadbis al jami'a ya waye gari littafi ne wanda yake abin mamaki abin al'ajabi wanda kuma marubucin shi alimin rabbani malami wanda yake na Allah to iri-irin waɗannan littattafai amfaninsu shine zai zama toka ba shari'a kariya mabarnata kuma shigohi wanda irin su bishir bin liyan suka ringa amfani da su irin na su jahan bin safwan su ne dai wanda mai mutasirun suke amfani da su shagul da a baya gaya mana ta in ka rusa shubuha ta bishir bin liyan ka rusa shubuha irin ta su jahan bin safwan to su sun ma hita mafkuni akan wanda suka zo da asibiti kenan in ka rusa kakannin to su yaran ba kamar ɗalib za ta suke a littattafan su sun yi su sama kuri kar ka ce a to zai su zan ɗauko misali na ƙasar jami'a na sa'idu darimi mutumin da shekara wajen ɗari uku da shekara wajen dubu da abin nan da ya rubuta a zo ana magana a yau a'a wannan kakkai wasa ne karkace bayan sanar in dai ka rusa shigoyin waɗancan to duk wanda za su zo baya wannan shine hanya mafi sauki da zai zama so mutum ya rusa Allah subhanahu wa ta'ala mana muwafaqa ya sanya albarka cikin abin da muka karanta Allah subhanahu wa ta'ala ya cika zukatan mu da sanin girman Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da mu akan tafarki wanda yake na sarfin salim ya kare mu ya kare malaman mu daga zamiya akan tafarki Allah tabbatar da mu akan hanya wanda take tabbatacciya ya rabar alimin wanda suka riga yin Allah musu jin kai da rama ba su salahiya Allah subhanahu wa ta'ala ba su salahiya akwai gidauniya wanda ake hadawa azumi a wannan masallaci mai albarka wanda ana tattarawa a taimaka ma marayi na daga kudade da kuma tufafi da duk abubuwa na amfani tun daga abu wanda yake na buɗe baki ne ko abinci ne ko kuɗi ne ko tufafi ne ana gamawa a fuska ta dunkule a taimaka ma marayi da wanda suke gajiyayyu insha Allah kenan kowa da kuma a watan Ramadan ne ake raba wannan abu a watan Ramadan ne ake amfani da su wanda tun tsawon shekara ma duk wanda yake da hali yana zuba to amma zubi ba da azumin ya matso kenan shi yasa aka yi kuma akwai kwanta hallau wanda yake na abin nan yawa wanda kenan ma mutum ya samu wata fa'ida zai tura kaga sai a shi wannan insha Allah Allah subhanahu wa ta'ala ya samu lafiya kuma da zazin ba da yi cewa wani za a duba mutum da ya yi shi da kuma da ya yi ruwa da ta haifin to shi bangaren abin da ya shahi aƙidar da muwazana ana magana kan ko kuma yin muwazana ana magana kan musali ana magana kan musali misali wanda ai shi tuntunin ai ba da ɗan bid'a bane wanda bai da hasana yanzu duk waɗannan da ake musu rarki ai tana da hasana da su ko yanzu misali ya gina safuwa bashi da hasana ai tana da hasana ta su ko to wai yanzu in ka tashi za ka ba mutumin da ɗan bid'a ne rarki ko shi ɗan ai yana da wani abin shi mai ba shi ya sanatar da abin da ba'adul kursu to yanzu ka zo ba ka ce ba shi ɗan a da kafin ya samu zamiya kaza ne saboda haka kenan kaza shine ake zance kenan mutumin da dan bid'a ne batacce ne tuntuni shi ya zama musaddi ne to zu lokacin da zaka mai rabi ba za ka kalli boyi kyakkyawan shi ai yana da kyakkyawan ko yana da kyakkyawan yana sallah yana wal Allah ma yawan sallar shi azumin shi yana kaza to yanzu ba ta duba wannan janibin ba to amma bambanci da shi kuma wannan ba musaddi bane ba shi kuma suna ne sai ya fada kuskure wanda yake na bid'a to yanzu kaga shi kuma za a leka sai a gani shin in abubuwan nashi sun yi ƙarfin da ya zama musulmi kaga wannan ai daban amma kawai sabari aka samu da shi daya biyu yanzu misali su masu zagin mutane suna fadda azu suna sayar musu rashin kuma suna zagin kakannin mutane wanda suka je lahira ma su bar su ba kai maza wanda zai zo ce ma ma jafar dan bid'a ne albani dan bid'a ne ka su ma saurare shi ka ma saurare shi lokacin da suke fafutuka shi kakayaki kuma abin mamaki ma irin su ma sai kaga sun baro gida ma su su yi ta hayyatan mutane akwai barnan ma da ya kamata su kansu ma su tsaya su gyaro su san a gida kaga ba ka saurara ba waɗannan aida ba kawai dan saboda malam wane yana ma gwamnati raddi a saman mumbari wai na wani mutum wanda ko mushe ne ya ta magana ya ce an tura kirsa yau da wani dan yaro ba kawai ya sashi gaba ke ta zage shi khariji ne ya yi wani Allah kare ka Allah kawai a ce mu babu tarbiyya ba dan Allah kawai ka zo ka taraka wai ya zama bakawari ka gani yanzu saboda kawai an samu sabani kan wani abu na manhaji ba fa aqida ba ka nura duk abin da su wannan suke cewa za a yi kaza kaza ba za a abu ba ba na aqida bane ba bangaren manhaji ne ba salafus salih yaya tsarin salaf yake bangaren yin raddi ga bangaren umarni da kika ko inkarin munkari ga wanda yake shugaba ban ba fa aqida bane ba ba manhaji ne tafarkin salaf ga inda suke bangaren kansa to yanzu da Allah ka ce mu shi da Allah mu domin ku sakuran da muka samu kai yanzu ka zo kana kallon irin masu kafirta ibnu hajar ibnu hajar irin su nawawi ka ma saurare su me za su gaya maka ka gani to shine bambanci inda yake tsakanin farka tsakanin wannan da wancan kaga ai ban mu da matsala da su bangaren ne yan bid'a mun ma hiru su yan bid'a amma akan su ka lura tunda su ai suna ma sassabta su kawai mu ne suke jin haushi wai saboda kamar ɗan izana sun samu irin matsayi za ka ga duk sun shahara malaman duk duniya sun sun shahara kuma in baka ciki ka san ita izana ba kai hidima ku su dora kan mun bai dole sai kana dan bi kana da abin da suke dora kan mun bai to mu ana dora mu ba mu sahiya ga kuma zagin su muke aqidan mu ɗaya da su bayan da za mu zo in muka zage su mu rusa kanmu kuma alhali ba kungiyar da muke yi ba amma ba ka ji mun zage su ko mun ci zarafin su kuma suna kokari suna aikin su mu muna yi su suna yi kuma abin da suke kai ba kuskure bane ba na wannan jinsu bangaren ku zakuran su kuma ta kama ana wani ba wanda ake cewa kaza amma zan ce ai zagi ai kaza bai san su ba to su kuma saboda ba a dora su kan wannan kuma su can duk su sun shahara an san su kuma yau mace yake ga yaushe zan na je na yau karatu kawai ga wanda ma ina gano kuskuren shi kuma kawai ce su ne manyan su aka sani kenan bari mu ruso su tunda inda za a jayo su ina tabbatarwa ta su Allah ya sani akwai na mazaci da na gaina ta zagin a wazin kasa na da magaran da aka zo na wurin yan bangaren wata jihar daga jihohi sai da suka dora shi sama dan me zai hau saman mumbarin wanda suke ikhwan mumbarin sauriya mumbarin kaza ya zo ya hauye kaga kaga abin neman suna ne shi yasa da aka dora shi shike na tsaram zai hau kuma inda za a zo a zan kasa Allah a samu wani su ce zuwa ne gaskiya allama kaza kaza yana ko shi kai karatu bai kamata ba mu bar ku gehe da a zo da Allah hau mun rasa malaman da rasa Allah za zai hau ko ya yi kungiya kage abubuwan duka wallahi musta'ana Allah zai kyauta kawai a ji tsoron Allah kawai mu tabbata ka abin da yake daidai shahara ko Allah ne ke dole ma ya san ka inna Allah yubu abdal khafiyya taqiyya naqiya kage shahara ma ba musiba bace ba ma in Allah ka ba karar amma dole ya san ka sai ka shahara dole kuma sai ka rusa shi Allah wani zai ɗaukaka ka ba ya rusa wani ba ba wai sai Allah ya dasa shi hasken wani ba zai ɗaga wani da Allah jil na sahabbai waye jahili jil na sahabi ai waye duk gidan da ka sani akwai malami ko ina ba yanzu ba gashi aka faɗi abul ma'ari al-juwani aka ce baban shi ahlus sunna ne kaza to su malamai uwayen su malamai kakannin su malamai da wani ya dasa shi hasken wani duk ma wanda yake gama sai ya farar da wani zai samu ɗaukaka ai ya jahilci ma wannan ya Allah kuma ya matsi abu mai fadi bayan Allah tafke darajar wani ba zai daga wani Allah subhanahu wata'ala shi yake gana dawa dau kuma tana yiwa ma Allah bai dauka ka a duniya a lahira Allah zai dauka ka kai kuma da an yi hadiya Allah bika rajulan wa khairu laka min hurrin da'am annabi zai zo na annabi ba mu tafiye tare da shi kenan wannan yan kuwa matasa kawai su ji tsoron Allah wannan abubuwa duk wannan lungunan mun san su duk wannan lungunan da wasu yan rasa'il wannan da ake karanta duk mun san su kuma rasa'il da suke badda a mutane kansu wanda suka rubuta wasu na rayu wanda ma suka rubuta ma ba ma tabbacin Allah tabbatar da digadigan su fa za fa su iya samun zaniya so da fa'idar hajji da su kuma na alaihin fitar raye ba amince mai fitina me yasa muke ta rubai hidinar siratul mustaqim ka gani to yaushe zaka dauko dan Allah littattafan da wasu suka rubuta da su ne zaka dinga ma mutane ilzami kana badda su ka badda a wancan ka cewa kuma wanda ya rubuta ma fa yana rai kuma yaushe zaka zo kuma da ya kamata a ce ya ishe su shara akwai ɗaya daga cikin manya-manyan malaman shi ba zan faɗa sunan shi ba wanda garin jarraha wani ya yi jefa da saba shi da aka mai bulala tamanin ta kasance banda wancan wanda kuma aka sa a yaya a ciya bin nan aka sa shi da an kurda a bannan shi ma ya ba da hakuri ba zagi ba ne ko yau ka zage mutum ka ci mutuncin shi in yayi karan ka shari'a za mu addini da wancin mutunci da ba ba ka zo ba ka ce ma mutum mahaukaci mutane da biyansu da jikokinsu da sirkansu kawai saboda ba ku samu tsabtar baki ba da tarbiyya ka dinga ce ma iyayen mutane da kakannin mutane da malaman mutane mahaukata yan tasha wane ne kaza da Allah ina addini ina na dan Allah kawai su fahabul ahlam ai abin gaskiya akwai wannan cikin shi wannan ba hanya ba ce gaskiya mai kyau kuma mu duk kiran da muke wallahi kan manhajin sarrafin muke kira ko muna wata Allah karbe mu akai wannan wannan ban mu da wani tafarki wannan tafarki shine tafarkin mu kuma duk wanda ga gane kan wannan tsarin kan shi ne muke tafiya kuma mu ba ma'asumai bane ba ka gani ba ma'asumai bane ba so da haka zaka iya samun kai kuskure ta ce kuskure ta ce amma tsanani tsanantawa yin kaza wannan fa ba addini bane halakal mutanatun halakal mutanatun halakal mutanatun kuma da yawa daga cikin su ai sun yi buruki kuma addini ya yi da Allah kawai in bar da aka ka bar da anan an gwambi wancan a bar da shi wancan su ma hukunsu bar majunansu wallahi su ma su barba junan kawai ana tsaye ana tsaye a wani ya ga wancan wani ya fi sai ce kai malam ma ya samu ya fara samun zamiya kuma shi kenan shi ma sai a watsar da shi Allah shi ne sallallahu alaihi wasallam wa baraka alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam